ولا مرسل ولا شفيع المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا باب زكاة الماشية والعرس والعين ومسيحها وزكاة الفطر wannan babin zai karantar da mu abin da ya shafi zakka gaba daya zakkan dabbobi da zakkan amfanin gona da zakkan farin kuɗi da wanda za ba wa zakan har zakan fitarai. Aujin zakatan bin isabin na'ami bil hauli wal milki li hurri muslimi li kulli kamsin min jimalin jaza'a shatun ila 20 ba'da al arba'a yace aujib zakatan ka wajabta zakka fi nisabin na'ami cikin nisabi na dabbobi idan mutum yana da dabbobi dabbobin da ake wa zakka iya dabbobin ni'ima ne su ne anna'am tumaki awaki raƙuma shanu wannan kare su ake wa zakka amma dan mutum yana da dawaki ko yana da jakuna ko yana da bareyi ko namiji zai zaune wannan babu zakka bilhauli to su dabbobin sai sun kai nisabi kowane ainihin nau'in dabba sai adadin shi ya kai nisabin za a yi zakka bil hauli kuma in ya kai nisabin sai ya shekara wal milki sannan kuma sai mallakan mutum dan an kawo ma ciwo ko ya kai nisabi ya shekara ba za ka yi zakka ba sai idan mallakan ka ne kai da dabbobin suke hannunka lihurrin haka nan zakka yana wajaba ne ga ɗaban da bawa bawa ko ya mallaki shanu hudu ba zakka musulmin kuma sai musulmi banda kafiri kafiri zakka bai waje ba kai shi musulunta ne yake waje ba kafin zakka fi kulli kamsin min jimalin a cikin dukkan biyar na raƙuma idan mutum yana da raƙuma da biyar zai fara zakka in yana da raƙuma biyar shatun ko jaza'atun shatun zai fara kiba kiba na akuya ko rago idan mutum yana da raƙumi biyar suka shekara a hannun shi to sai ya je ya nemo da abudango ko akuya guda ɗaya bayar a maimakon zakarsu. To a duk biyar zai rika ba da akuya ko rago ila ishirin na ba da arba har su kai ishirin da hudu. Ka gan ya kai ishirin biyar biyar so hudu kenan ko zai ba da awaki hudu. Kamsun wa ishiruna idan suka kai ishirin da biyar kuma daga nan za mu fara kama raƙuma sai a ce makazun sai ya ba da raƙuma amma ƙir mai naƙuda raƙuma ƙir shekara ɗaya. Wallabunu haka nan zai ba da ƙir mai shayarwa raƙuma ƙir shekara biyu kenan lisittatin ma'a salati na takun ga ainihin talatin da shida wato tun daga ashirin da biyar har ya kai talatin da biyar zai ba da raƙuma ƙir shekara ɗaya ita ce maka ƙir mai naƙuda. idan suka kai talatin da shida kuma zai fara ba da yan shekara biyu ta ce da goro yar maba da gora yar mai shayarwa ke nan. fil arba'in na ba da sittin yabba idan kwalakuman suka kai arba'in da shida don tun daga talatin da shida har arba'in da biyar zai ba da yar shekara biyu idan suka kai arba'in da shida hisfatun zai ba da hitsa yar shekara uku kenan ida wasu tuna alaiha jaza tun daga arba'in da shida ɗin na har su kai sittin zai ba da ainihin hikali in sun kai ida wasu tuna sittin da ɗaya a jaza'a zai ba da kiba-kiba 'yan shekara hudu alaiha a kanta na zarka. saba'una ma sittin daga nan kuma sun kai saba'in da shida sai ba da labu da shani ‘ya'yan masu shayarwa guda biyu mana na kuma 'yan shekara biyu biyu guda biyu. daga nan idawo kiskunan sun kai kis'in da ɗaya bai hikkata ni sai ba da hikka guda biyu yan shekara uku kuma sha guda biyu daga nan da kiski wal ishirin na min ba da miya har su kai ainihin ɗari da ishirin da tara. wa ba da bayan ɗari da ishirin da tara ya cika ɗari da talatin gariyar farbar taskiya sai ka jirginta faradin zakka ɗin a raƙuma mana daga ɗari da talatin ya wuce a ce sun kai kaza a bada kaza kawai daga ɗari da talatin sai mu ce lamunatun likulli arba'ina wa hinqatun tuda ala khamsina in sun kai ɗari da talatin sai mu ce ka kasa duk arba'in ka ba da ‘yan mai shayarwa ‘yan shekara biyu, duk hamsin sai ka ba da hika ainihin ‘yar shekara uku. Kaga ɗari da talatin akwai arba'in arba'in biyu da hamsin guda ɗaya. In sun kai ɗari da arba'in kuma akwai hamsin biyu da arba'in ɗaya. In suka kai ɗari da hamsin kaga ya zama hamsin hamsin so uku. To haka nan dai za ka riga lissafi. Sinnul makabi can da muka ce ka bada yar mai nakuda yar mai shayarwa hikka jaza to shine yake sinnul makami shekaru na yar mai nakuda din shine sarafin shekara daya in muka ce yar mai nakuda bintu makami ana nufin yar shekara daya sun madurji ya ce sannan sai ka nan nadar ai in baka manta mun ce bintu makadin mun ce bintu da munin mun ce hikka mun ce jaza ko to ya gaya ma na farkon da yar shekara daya to daga nan na biyun da na ukun da na gudun duk sai ka nan na je su aman fa aman. Ta biyun yar shekara biyu, ta ukun yar shekara uku, ta hudun yar shekara hudu. Wa rumuzu gigarin su kuma gigari ake cewa ko? Ba gigari ba, ramzi. Ya ke cewa ramzi irin abin da za a ce farko farko har din nan a haɗa su. Yawwa ko kuma gigari suke cewa. To wa rumuzu gigarin su shine milhaji. kaga minhaji din nan mim din shine bintu makali lam shine bintu rabunin ha shine higga jim jaza'a to su ne bintu makali yar shekara daya nan jayen ko bintu rabunin yar shekara biyu ha higga yar shekara uku jim jaza'a yar shekara uku to haka abin yake tafiya ثم الثلاثون نساب للبقر فيها تبيء ابن عامين ذكر مسنة في كل أربعين قد بلغت ثلاثة سنين yace shi ko an ka zo zakai shanu ba wanda ya fi shi saukin lissafi sun masala suna sannan idan shanu suka kai talatin shine nisabun lilbakar nisabi na shanu kamar yanzu misali mutum yana kiwon shanu ba zai fara zakka ba sai Allah ya mallaka mar shanu guda talatin. Kuma ba karka manta ba ruwan mu da girman su ko ƴan marakai ne ƴan muni muni sun kai talatin sun shekara sai kayi zakka. Kuma ko irin takarkarar nan ne manya wanda ya sun haura miliyan miliyan kana da ishirin da tara babu zakka. Dan za su shekara na wanda ba su kai talatin ba babu zakka sai sun cika talatin. Shi ya tabi'un, to in ya kai talatin ɗin me zai bayar ya ce zai ba da tabi'un ɗan malaki ibn amai ɗan shekara biyu zakarin amma namiji. Musinnatun fi kulli arba'ina daga talatin sun kai arba'in sai ba da musinna. Kalbar gasara ta tasirina wanda ta cika shekara uku amma ita dole sai mace. Idan guda talatin ne namiji ɗan malaki ɗan shekara biyu za ka bayar. In shanu suka kai arba'in kuma za ka ba da ainihin mace ɗan shekara uku. wannan shi ka'idar zakkan shanu ko nawa suka kai duk talatin za ka ba da ɗan malaki duk arba'in za ka ba da karsana yan shekara uku wannan ɓangaren shanu kenan fil arba'in na bani shafin taskiya yoda ila ishirin da min bani miya fi arba'in idan awaki ne ko tumaki kuma sun kai arba'in abani na tumaki shafin za ka ba da guda ɗaya taskiya shine zakka idan mutum yana da awaki ko tumaki ba su kai arba'in ba ba zakka daga arba'in kuma ɗaya zai rika bayarwa ila ishirin da min ba'di miya har su kai ɗari da ishirin duk baya ɗaya zai bayar. Wa ba da bayan sun wuce ɗari da ishirin ya kai ɗari da ishirin da ɗaya zai ba da shata ni awaki biyu ne lemi a ta ne har su kai ɗari biyu. Sun sannan ya wuce ɗari biyu salasun zai fara ba da ainihin awaki guda uku inda mat idan ya da an zai daga ɗari biyu ɗin nan ya ƙaru da guda ɗaya. To daga nan ba zai ƙara akan biyun nan ba sai ya kai ɗari hudu fa arba'un tuda ala arba'in biya sai guda hudu za a bayar ɗin sun kai ɗari hudu. An kulli miyatin fashatun tarkiya to daga ɗari hudu kuma mun daina cewa in ya kai kaza kawai duk ɗari kwaya ɗaya duk ɗari kwaya ɗaya wanda bai kai ɗari ba ba zakka haka abin zai ce. Wadun mabukutun lil irabi wal ma'az libani wal jamusu lil bakri tuhaz. Yace idan aka zo zakka kuma raƙuma kala biyu akwai buku atul kuma ne ake cewa irin mai tozo biyu din nan akwai kuma irab irin wannan raƙuma da muka sani mai tozo daya to idan kana da dangin ku kana da nau'in biyun gaba daya in ka zo zakka kaman abu ɗaya ne hada su zaka yi wajen lissafi wal mazu libani haka nan ana hada tumaki da awaki mutum yana da awaki 20 tumaki 20 in suka shekara zai yi zakka yana da 40 kenan waljamusu lilbakari ana haɗa muturai da shanu muturai su ne irin gajerun shanun nan in mutum ya mallake su kuma yana da wannan dogin shanun duk zai haɗa ya yi zakka shi ne to ana haɗa su to wannan mun gama da zakkan dabbobi kenan sai zakkan amfanin gona قدر نساب التمر والحبوب خمسة أوسق بشرط الطيب بإردب مصر أربع وويبا وبالرشيد فقل تقريبا ثلاثة ما سوني إردم وبا أي مئة من بعد خمسين قدا يشي قدر نساب التمر وربدا نساب نجبين والحبوبي da sauran ƙwayan amfanin gona irin su gero su dawa su masara su wake da sauransu gwargwadon abin da in ka samu zai kai zakka shine kamsatu ausukin auski biyar auski shine sa'i sittin sa'i shine muddin nabi guda hudu muddin nabi shine mudun da ake awon zakan fita kai kowa san mudun awon zakan fita kai to irin wannan mudun ka wani hudu shine sa'i daya irin wannan sa'i in ka zuba 60 shine auski daya irin wannan auski ya kai biyar shine nisabin zakka saboda haka mutum ya noma babban buhu biyar kaga in ka auna zai iya kaiwa sa'i 60 din kowane buhu daya sai a ce zai zakka Risharɗi ɗibi amma fa da sharaɗin sai ya nuna. ba wai tun in yana ainihin kafin ya nuna ba. Bi irjabi misira, to idan za a auna da irjabi na misira wani ma'auni ne, shi kuma arba'un wa wiba, za a ba da irjabi hudu ne da wiba ɗaya wani ma'aunin su ne can. Wabin rashidi, idan kuma da rashidi ne irjabin, ba kusa ƙariba ka nufi kusantarwan, salasatun za ka ba da irjabi uku ne, ma sumuni irjabin tare da sumuni irjabi wa za ya bayyana. Ai yana nufin bi'atan min ba da kamshi na fada, shine kwariya ɗari da hamsin wannan duk wasu ma'auran su ne na can misira da sauran ainihin garuruwan larabawa mu ji abin da muka sani shine a wuski sa'i sittin sa'i mudannabi hudu a wuski biyar za a yi zakka kawai na yajimawa ishiruna sinfan akwai dangi ishirin a abubuwan da ake nomawa ba komai ake yi wa zakka ba yanzu misali akwai abubuwan da sun fi kawo kuɗi ma amma ba zakka yanzu kuɗin da soɓo yake kawo mutane wani lokaci geran ma yana kawo wani kawo zai ka ba amma ba zakka a soɓo ba zakka a rake ba zakka a kankana kaga duk wayannan abubuwa ne wanda ake samun kuɗi a noma amma duk ba zakka a kansu iya abin da ake wa zakka su ne abubuwa ishirin ɗin nan kawai fadudi ka ƙidaya su ga sunan sabu'ul kadani ƙwanƙira guda bakwai dangi ne na wake misalu sinfin wa'ida kamar dangi guda ɗaya ne idan mutum ya noma ya haɗa su sun kai a wasu biyar zai yi zakka basilatun su kaɗani guda bakwai ne su ne akwai basila julbanun akwai julban fulun akwai ful adasun akwai adas himmas akwai himmas lubiya akwai lubiya turmus akwai turmus wato wa'annan abu bakwan dukkan su dangogi ne na wake amma ainihin mai sifan waken mu dinnan a ciki shine rubiya dan lokacin da muka je Morocco akwai shagon da in ka shiga duk za ga wayannan abubuwan kowanne za ga rubuta sunan shi wannan a ce basila wannan jirban wannan ful wannan adas kowannen su da za ka raba an ka ci za ka ji yana da ainihin ɗanɗanon wake ne amma ba shi da sifan wake sai wannan dubiya ɗan to dukkan su ana musu zakka wani ma za ga kwaya ne muri muri wani za ga katin katin kamar gyaɗa da sauransu lilkami wasanti sha'iru yujma'u sannan ana haɗa alkama da sultu shine ake cewa iburo wa sha'iru da kuma sha'ir wayannan duka dangi ɗaya ne ana haɗa su wajen zakka in kana kullum qabla hasidin yuzra'u idan kowanne an shuka shi kafin a girbe ɗan uwan shi sannan wasu tafin asnafuwa munfarida akwai wasu dangi guda shida wanda dangoginsu kowanne zaman kan shi yake nisabu kulli wajidin ala gida nisabin kowanne a kaɗaita karshe ce kowanne sai ka samu a wasu biyar su ne amfanin gonanmu da muke yi na yanzu dukunun gero wa urzun da shinkafa zurratun da dawa ko masara kaza al'anas haka nan anas wani abu ne kamar alkama amma ƙanana shine alas din tamrun da dabino zabibun da zabib shi ne busasshen inabi to wa'annan abubuwan kowanne shi kadai sai ya kai auki biyar yanzu kaddara da mutum zai noma gero ya noma dawa ya noma shinkafa kowanne ya samu buhu hudu sai mu ce ba zakka ga sha wanda ya samu ya kai buhu goma sha biyu amma kowanne shi kadai bai kai auki biyar ba sai mu ce ba zakka shine nisabu kullu wahidin alahidin sannan karsuhu idza yabis dabino da inabi shi kuma ana marke da dole idza yabis in ya bushe ayi zakka idan mutum yana da gonan dabino ko gonan inabi kaga shi yaki yana danye ake fara amfani da shi saboda haka daga ya nuna yana danyen sai a zo a kirga a estimate a ce wannan gonan zai bada buhu kaza sai a rubuta aje kai ta amfani da shi lokacin da ya bushe aka sauke sai ka bada zakkan abin da aka zo aka yi kirga ba abin da aka samu ba inda kafin ya bushe a sauke din ba mamakin kun cikewa na'am wazo zuyuti sannan akwai abubuwan da ake matsan mai a jikinsu su ma ana musu zakka arbon su kuma su kuɗi ne fasimsimu akwai riɗi ana yin zakka idan mutum ya noma riɗi zaitunun akwai zaitun hafur fujiri akwai ƙwayan guna sun mai kirɗin sannan akwai kirɗin duk wayannan abubuwa ne da ake matsan mai a jikinsu wanda kuma mutum ya noma zai yi zakka wani su ushirin in su kibir kurfa haka nan kuma in ka zo zakkan ka samu ya kai nisabi ya zakkan amfanin gona yake ya ce in su ibil kulfa idan an shayar da gonar da wahala ne ma'ana noman rani ne kai ka shayar da gonar za ka ba da rabin da ya cikin goma ne za ka kasa amfanin gida goma in ka ce kashi ɗayan shi ma sai ka kasa biyu sannan ka ba da wannan rabin ɗaya rabin ka haɗa da naka.
na'am aula ko kuma ba da wahala ka shayar da gonar ba noman damuna ne shi kuma fa ushirin za ka ba da ɗaya cikin goma ne. auguma ko kuma gonar taka amfanin ka shayar kuma ruwan sama ma ya shayar misali a ƙarshen damuna ne da ruwa ya yanke kai ka ci gaba da shayarwa har amfanin ya yi to bin nisba za a danganta sai mu ce wata nawa amfanin ya yi wata hudu wata biyu ruwan sama ya shayar wata biyu kuma kai ka shayar sai mu ce ka kasa amfanin biyu ɗaya kashin ka kasa gida goma ka cire ɗaya ɗaya kashin kuma ka kasa ishirin ka cire ɗaya sai ka haɗa kai zakka Allah ya saka da alkhairi Allah ya kare To wannan zakar amfanin gona kenan, ishiruna dinaran nisabu zabi aw mi'ata dirhamin liwarqin fasubi idan kuma zakkan farin kuɗi ne sai ya kai dinari 20 nisabu zabi shine nisabi na gona na'am aw mi'ata dirhamin ko kuma idan azurfa ne sai ya kai dirhami 200 liwarqin na azurfa fasubi ka lissafa ka na'am aw minhuma ko kuma mutum yana da gold din yana da azurfan gaba daya to yusrabu kullu ashirin min habi dinari idan yana da wannan yana da wannan sai mu ce zai hada yin zakka in yazo wajen lissafawa kowane girami goma shi yake zama dinari daya na'am kaga yana da dinari goma yana da dirami ɗari kaga kowane yana da rabi rabi sai ya zakka yana da dinari takwas yana da yana da dirami ɗari da ishirin kaga in ya haɗa ya kai hisabi sai ya zakka na'am saboda kowane dirami goma yana zaman dinari ɗaya. Wa alul asali ‘yan zamani ko da suka zo kan hararru sun ainihin tsantsantar da madaruba kulli zabi ƙerarren kowane gwal bi misiri na a garin misirin mu kar bunduki kamar irin irin bunduki wal magribi da irin na magrib suka ce sai ka samu ishirin da dinari ishirin ma salasatin tare da dinari uku wa nisfin da rabin dinare wa nisfu subu'i ushirin da rabin ɗaya cikin bakwai da ɗaya cikin goma za shi ne wannan au mene au simply ko kuma irin wannan ainihin dangin wato wannan shi ma wasu lissafe lissafe ne na garin misira mu dai abin da muka sani dinari ishirin shine lissafin zakka kowane dinari yana ɗauke da giram hudu da kwata in ka je wajen masu gona kana tambaya za a ce ma giram kake so ga giram din nan sai ka ba da gol din naka a daura sai a ce ma wannan giram kaza ne to irin dinarin da kowane ɗayan an ɗaura shi zai kai giram hudu da kwata to irin wannan in mutum ya mallaki guda ashirin shine lissafin zakka na'am warakuna azurfan mu ko bil kalbi da irin azurfan kalbi wa riyali da irin azurfa na riyan ishiruna wa sinani wa rubun tani sai ka samu ishirin da biyu da rubu'i da yake biye wa hiya ita ce samanuna wa kamsun tamanin da biyar ma'amiya tare da ɗari ma'ana sai ka samu ɗari da tamanin da biyar dirhami na dirhami ma kamsati asmanin tare da biyar ɗin ainihin su mai ma'ana ka kasa gida takwas ka ɗauki kashi biyar ya shine ainihin lissafin zakka kaga wannan duk lissafe lissafe ne na abin da ya danganci wajen su kaga azurfa mu kuma mun san in mutum yana da dirhami wanda ya kai dirhami ɗari biyu shine lissafin zakka To, idan mutum yana da yanayin yana da yawan wannan ainihin kudin ko na gold ko na azurfa ko na farin kudi wanda ainihin aka auna shi kiman shi na gold ko na azurfa nawa zai cire zakka ya ce yukuridu rubu al-ushri zai cire rubu in ushri ma'ana mutum yana da kudin da ya kai zakka in ya zo yin zakkan zai kasa kudin gida goma in ya ɗauki kashi ɗaya wannan na farin kuɗi ba in ya ɗauki kashi ɗaya wannan kashi ɗaya sai ya kasa shi gida hudu sai ya ɗauki ɗaya a cikin wannan kuɗin shi ne zakka kaga farin kuɗi in ka kasa arba'in za ka ɗauki ɗaya wannan ɗayan shi ne zakka a duk shekara yukurijin rubu al'ushiri bilkin faini zai fitar da ainihin rubu'in ushiri ɗaya cikin hudun zai cikin goma a cikin dangogi biyu na gol ko azurfa ne sannan wal haulu sharuɗun cikan shekara sharaɗi ne dukiyar mutum sai ya shekara zai yi zakka ba wai kawai dan an shiga kunci sai a ji alaji ya kamata gaskiya yanzu ko lokaci bai ba a yi zakka nan a'a sai ya shekara wanci ba uddaini kuma sai an kore bashi idan mutum yana da farin kuɗi da ya kai zakka kuma ana bin shi bashin da in ya biya kuɗi ba zai ragu a hannun shi ba sai mu ce wannan ma ba zakka yanzu misali da yawa masu kuɗin wanda zahiri ga su nan masu kuɗi ne amma ana bin su bashin da da za su biya bashi da kuɗin su da kadarin su gaba ɗaya ba zai saura ba to wannan gashi suna da kuɗin amma ba zakka saboda me saboda wannan kuɗin ai na bashi ne idan suka biya bashi na kuɗin yake saboda haka sai idan mutum ba a bin shi bashin da zai duniyar da kudin shi sannan za a ce zakka ya waje ba kan shi waje ga warakun fi zakatin zabi ya halatta mutum ya bada azurfa a zakkan gwal ba aka su aka sai haka ya halatta mutum ya bada gwal a zakkan azurfa kazar fulusu haka nan farin kuɗi na takardun kuɗi ya halatta yanzu misali kana da kuɗi dololi na Amerika, kana da kuɗi na Naira Najeriya, in ka zo zakka kana da daman ka ce ba za ka taɓa dalar ba, na dalar za ka yi a Naira. Kana da daman ka ce ba ka san taɓa Naira har na Naira za ka yi a ainihin jana, amma fa sai ka kimanta farashin shi ne yanzu sannan sai ka ce. a fajita bi haka imam masrifu har faqiru wal miskinu wal rifu wal amiru wal majinu don an cire zakka wa za a bai yace masrifu wanda za a ba zakka al faqiru na farko dai a samu faqiri wal miskinu ko kuma a samu miskini kamar yadda ya zuwa nasin qur'ani inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin sai dai idan aka tambaya me bambancin faqiri da miskini sai mu ce shi faqiri wanda shi ba wai talaka ne fitik ba yana da ɗan abu amma ba zai ishe shi ba kaddara da zai daina komai abin da yake da shi ba zai rike shi shekara ba to wannan fakiri ne kawai a bashi zakka yanzu kaga a nan gurin gaba ɗaya mu zai mu ce banda irin su gwani kaga ai fakire ne tunda yanzu ba wanda za a ce daina komai a ce yana da abinci shekara a gida saboda haka duk wanda abin da yake da shi ba zai ishe shi ya ci shekara ba fakiri ne kawai za a bashi zakka kare ta ai ba mu sani ku sai miskin shi ko miskini shine wanda ba shi da komai aka ma Allah ya ambace shi ko miskinan za matarfa miskinin da ba komai sai kasa an kama sa yaje da kasa na Allah ya baka to irin wannan shi ma za a ba shi zakka wariku haka nan in an budda zakka za a iya siyan bawa yan jayi shi ne a riku wal amilu mai aiki akan zakka za a ba shi zakka kamar mutumin da yake aiki akan zakka shi yake koya mutane da za su yi zakka ko shi yake zuwa ya karbo zakkan ko an ka zakkan shi yake rarrabawa to duk wanda yake aiki akan zakka ko da shi ne za a ba shi zakka wal madinu haka nan mabarci mutumin da ake bin shi bashi za a ba shi zakka ya biya bashi amma a nan malamai suka ce sai idan bashin ba ya ci a wauta ko a sabo ko kuma ya ci bashin don ya karbi zakka ba idan lokacin zakka biya mai ba in ɗayan ukun nan ne ba za a biya ba misali mutum ne ana zakka ta ce wallahi malam wani ka ai mara bashi amaryawa ya kamata a biya mara zakkan nan sai aka ce bashin ne me aka ce ai shi dama al'adarsa kullum in bai ci tsire na naira ɗari biyar ba ba ya iya wuce ko wannan tsiren da ya tara marfa shi wannan ya wuce ne a wannan zamanin ba ka da shi saboda haka ba za a biya ba Kwarai. ko kuma bashin na sako aka ce ai wani ma ana bin shi bashi barakan bashin wani ai ya kai dubu ɗari biyar aka ce an kai bashi ya maryawa aka ce wallahi a wajen ciya ce ne wata ran da ya zauna aka tatike shi ya sa kudin shi ya sa ya ce ai na bashi a nan ya ce a ruwa za a biya ba saboda wannan bashin na sako ne haka nan bashin da mutum ya ci wajen a biya mara a zakka shi ma ba za a biya ba ya ga bara da aka zo zakka sai da ma aka ce da Allah garin nan ba ana bin mutane jiwa bashi saboda haka da Allah kafin ma bara rabo a sauke wa mutane bashin nan yanzu gaba ne an biya an sauke bashi kawai shi ma yace bari Allah ya kai mu baki kan baki ya rika cin bashi saboda a biya wato ba za a biya yawa sai idan ya ci bashi dai tsakani da Allah dan ke wani ne ya kuya bare yake karba dan wani kayan yara wani abu da haka ya ci bashi to wannan za a biya mar bashi a zakka mu'allafun sai wanda ake rarrashin zuciyarsu kamar yanzu misali kafiri ne ya zo musulunta musuluncin bai tabbata a zuciyar shi ba za a iya ɗaukar dukiyar zakka ba shi don ya samu nutsuwa wani sabili ɗan tafarki matafiyi ne guzurin shi ya ƙare ya shiga kunci za a iya ɗaukar kuɗin zakka ba shi ko da yana da bukata a zuciya sai azza'in ko wani sabili za'inu dan tabarki wanda yake matafi wanda tafiya ya sa buzurin ya kare za a bashi zakka sannan wa fi sabilillahi ana ba da zakka fi sabilillahi cikin ɗaukaka kalmar Allah za a je jihadi aka ce ana neman ainihin kuɗi za a iya ɗaukar kuɗin zakka a ba masu zuwa jihadi shine fi sabilillah wa sami wannan shine na takwas ɗin a wayan da ake ba zakka نيتها عند الخروج أو جبين في موضع الوجوب أو في الأقربين إلا إذا كان البعيد آدما فعمل له الجل وشارا قدما يتي نيتها عند الخروج أو جبين أو جب كوجبت نيتها نية زكاة نيتها نية زكاة عند الخروج يعني فتوى lokacin da ka zo za ka fitar da zakka dole sai a zuciyarka ka yi niyyar zakka ce amma yanzu misali mutum ne yana da kuɗi miliyan goma lokacin zakka ya yi ya lissafa ya fidda zakka ya raba bayan ya raba zakkan nan sai ga wani kawun shi ya zo a ƙauye yake zai aurar da yarsa don kawun ba za ka zo ba sai da muka raba kuɗi kaza kaza kawun yake kuma wallahi shi dubu ishirin da biyar kaɗai yake so zai je ya ciko kuɗin garo to kuma kawun sa ne dole ne dole ne ya kukuta ya ɗauko dubu ashirin da biyar ɗin ne ya bashi bayan ya ba shi sai ya tuna shi a ko ta miliyan ɗaya bai yi zakanta ba to amma lokacin da ya ba wa kawon bai tuna da ita ba ko ya ca to shi kenan wannan da na bayar na mai ko je ce to ai ba niyya lokacin da ka ba shi kwarai lokacin da za ka ba sai ka yi niyyar zakka ga shi ne dubu ishirin da biyar shine zakkan miliyan kuma lokacin da zai ba shi dinnan ya manta sai bayan ya ba shi ya tuna to ba zai ta'allaka wannan kuɗin da wannan zakkan kuɗin ba dole sai ya yi masa shi ne niyyatuwa inda kuruji lokacin da mutum zai fitar da kansa ya yi niyyar zakka ce shi ne aujibi ka wajen ta niyyata niyyar zakka inda kuruji ya fitarwa shi ma wajen rujubi ko mutum ya yi zakka dole ne ya raba inda zakkar ta waje ba ba zai yiwu a nan garin zakka ya waje ba in ka ce ka ɗauka ka kai kano ko ka kai wani gari ka raba ba a yarda da wannan ba Ofis akrabi ko ka ga garin da yake kusa da inda ya waje ba ɗin kamar yanzu a nan ka ce ka je cikin butuskum ko da butuskum ya kawo garin na ka ga duk kusa da kusa ne wannan ba matsala illa idza kana al-ba'idu adama sai dai idan na nesa din ya zamo ya fi tsananin talauci famin lawin julla to sai ka dauki mafi yawan kudin ka kai masa yanzu misali kana da yan uwa ne a kamaru bana sun shiga matsalar da ana ta ainihin mace-mace saboda talauci nan kuma wayanda suke garin da ciwo din nan yan dama dama ne wani yana da dan buhun shi uku wani yan kajerin buhun shi ma yana da dan wanda zai ci shekara wani har yana ma daukan buhu ya kai kasuwa ya siyar ya yi muka su to yanzu a nan in ka ce zakka ka ce miliyan ashirin zakka sai ka ɗauki mafi yawa sai ka ɗauki miliyan ɗaya ka ɗan rarraba sauran sha tara ɗin sai ka kai can inda suke cikin wannan bala'in sai ka raba mu wa sharan kuddima kuma ana gabatar da zakka wata guda saura wata guda ka yi zakka za ka iya cire ba karam wa aujabu aidan zakatal fitrati malamai ko kuma shari'a ta wajabta zakkan fidda kai aidan kuma ne wa kadurwa sa'un gurgurdan fidda kai ya sa'i ɗaya ne mudunabi hudu bi farji sunna da farilla irin na ainihin sunna ma'ana farilla ce wanda sunna annabi ya tabbatar da ita ana ba da fitakai ne min galibin kuti daga marinjayin abincin da ake ci a garin da mutum zai fitakai nan yana waje ba alal mukallafi akan dukkan balagagge mai hankali sannan walam ta ba ta kubucewa ko da baka yi ba ana bin ka inda lokacin da ta waje ba kana da shi wa ajiza albi salabi kuma korance kai kai fitakai ta yi min nafsi mutum zai wa kanshi aw man luzuman adama ko kuma wanda yake ciyarwa a matsayin dole ma'ana duk wanda ciyar da ciyar da ba kanka kai za ka marfi da kai irin yayanka iyayenka bayanka matarka da sauransu to da ila gurin shi ma zakan bi da kai an cire ana ba wa da irin talaka musulman